الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأبلي وأنجي وأتم وأسلم وزكي وأرجي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفصل الرابع فضلين وتجنن أشل الدار البردة ونزل بياني في مولده وسلم أسجن بيان مولد shine haihuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa bismillahir rahmanir rahim أبان مولده أنتي بأم سره ياتي بمبتدأ منه ومبتدأ يوما تفرقت فيه الفرس أنهم قد انذروا بغلو وللبؤس والنكم وفات إيوان كسرى وهو منصدئ كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خالدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساحل أين من فتم وساء ساوة أن غابت بحيرتها ورد واردها بالبيت حين ظني كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما في النار من درم والجن تهتف والأنوار صادئة والحق يظهر من معنى ومن كلم هم وصم فإذ لا البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشم وبارك الله لم تشم ومسلمة من بعد ما أهبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المؤوج لم يكن وبعد ما أينوا في الأفق من شهد وبعد ما أينوا في الأفق من شهد منقذة وبكما في الأرض من سنم حتى غدا أثري الوعي منهزم من الشياطين يبكو إثر منهزم كأنهم هرقا أبطال أبرهة أو أبتر بالحكا من راحتي الرمي نبذا به بعد تسبيهم ببطنهما نبذا المسبه من أحشاء ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم jiya mun fara karanta wannan barki na farko mun yi bayani mai fadi mai tsawo a cikin shi shi na barkin farko a bana maulidu an ɗibi unsurihi ya ɗiba mubtada'in minhu wa mubtada'in مفسر أجياء بقوم بيانه إذا كان مفسر أجياء يقول أبانا مولده مولده هل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك يجعل مكة وانا أيضا أبانا يا بينا مع الأمة الدنيا أن أنصره جمدا daɗaɗan da kyawawan labaran asalin iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi iyayen su kenan. Masu da bin Abdullahi alaihi salam haifa kan sai na Adam alaihi salam. Wannan haifa da aka yi? Hai. Nemo da yau. Ai, zuwa ga gida. wannan bayan haihuwa din nan in ka biyu mu labari a jiya shi ko ba ka da shi garma ko da a waya zai gaji za ka ji wannan haihuwa na sallama ya nuna ma al'umman duniya ya bayyana musu cikakken tsarkin iyayen annabi ya ɗiba mubtada'in ya farin cikin harkon annabawa gaba ɗaya shi ne annabi Muhammadu ya ɗiba mubtada'in ya farin cikin farkon halittu a cikin mutane wanda shi ne annabi Adam alaihi ya farkon annabawa a cikin mutane a wannan duniya annabi Adamu ya farin cikin wannan annabi ya farin cikin kamshin wannan annabi wa mutatani kuma ya farin cikin hatimul anbiya wal mursalin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan rana da ga bi annabi da abubuwan suka faru suka faru na ban mamaki wanda da yawa a ce an yi bayani yawmun rana ne da ta faru ta cikin kursu yawmun rana ne da alkursu farisawa da mutanen iran shugaban kasanta da hakimai shi da gwamnoni da ministoci da har talakawan gari yawon rana ne da alfurku mutanen kasan farisa su da mutanen kasan iran wanda a ranar ta farrasa sun yi tunani na zurfi fiye a cikin wannan rana sun yi tunani mai zurfi sun yi kirasa wato firafa yana gaban tafakkuri yana gaban nazari wato sun yi tunani mai zurfi wanda annahumu lalle cewa su wannan mutanen ƙasar iran kad unzuru hakika an musu gargaɗi ne duhulunul fuki da cewa lallai fa tsanani wahala zai sauka a ƙasar Iran. Wallikali da hukumomi da azabobi lallai za sauka a ƙasar Iran. Lallai akwai magana. Tunda wafata iwa mai kisra manya-manyan katangun ginin kisra iwa mai kisra iwanu manya-manyan katangu katanga wato jini ne ya yi sun na fitan hankali gina kai da kankare farin kura da farin dutse haka ginin kankare to fadin ginin kawai wajen zirayi dari ne fadin kawai kankara shi zuba kawai da siminti da kanafuna a ce zuba shi ne kaurin ginin gina gidan mulkinsa shi ne fara shugaban kasa kenan ta kasa kuma yana da tsawon ddc tsawon zira'i hamsin yana kasa ta sama kuma ya yi tsawon zira'i ɗari faɗin shi kuma shi ne zira'i ɗari shi kuma duk an cike shi ne kurin da kankare farin dutsen nan da rodi da siminti da shi aka gina to wannan ginin to katangar ko na ina wanda cewar gidan gabar da yau da arewa to tunda katangar guda wani gina akalla shi iwanu katanga na gidan mulkin kisra shugaban kasan farisa tsarin kisra ne shugaban kasan iran da a lokacin nan suka ce kisra to shugaban kasa kenan kawai na iran a kafin to shugaban kasan da aka yi suna da yawa da wane da wane da wane ko suke kira ne yau da su da su a kasir shugaban da kasar iran ko wannan su kaisara don yanzu shi ne kayasir yana da ajiyar da kasar kayasir sun yusuf kayasir su ba ba da ba ne kaisara shi ne shugaban kasa na rum italiya amma jam'iyyar su shi ne kaya saratu ne da ba shi muzubu a cikin diwan kamar na jahi sarki habasha kenan haka suke tsara mulkin a wancan lokacin nan shugaban kasan misali misira shi ma nashi daban kowane da kuma shi a gaje amma nan tunda muna kafin maganan kisra ne wato gidan mulki na Paris a Iran wannan ranar da aka haifi annai Muhammadu sallallahu wannan ginin wanda aka sa akwai dibisin kuma tsawon da aka sa ginin zara'i hamsin ko faɗi ko ta ina zira'i ɗari kuma su tsawon jin sama shi ma zira'i ɗari to aka wayi gari iwanu tutura ina katanga na katango katanga na katanga wato garurruka ina katanga na wata garu na gidan mulkin iran shine iwanu tutura katanga shine garu katangan jinin fada shugaban ƙasar iran wa fata sai ya waye gari a wannan lokacin nan wa huwa mubtadi'un ya ga ya tsantsage har tsagewa goma sha hudu tsagewa goma sha hudu kuma tsagewa nan ba ko ɗan tsagewa ne kamar da za a ce gini ya ɗan yi mutum kara ku ce ku kara kuma ne eh ya san zaki din nan ce da mutum wani kara kuma kuma ne to shi wannan tsagewan ya tare ne daga sama har ƙasa daga nan ana hangen wanda ke tsanta bayan ginin kuma ga shi da kuma bai ruce ba wani wani tsagewa har guda goma sha hudu gina ya tsatsage mun kafi ɗauke nan ba mun hazimin ba kuma tsage wannan ya dare ne kawai ya buɗe wanda ba wanda zai iya mai jini kuma ya haɗa su kamar ne dare wanda ya yi so da faɗin ginin da kaurin ginin da ƙarfin ginin ba wani izgunin ba kuma da zuwa kuma ya ja wannan yin ya ja wannan ya haɗa su manne kin da ga daren nan ya riga ya dare kawai ya rabu kenan ko fara nan haduwa ba shi kamar kamar yadda girin nan da wannan da wannan suka buɗe aka samu sarari to ka shamuli a sahabi kidra a shi wannan rabuwan nan da ba daman wannan garu wannan da wannan garu a shi ya rabu kenan kamar misalin waƙewar jama'an sarkin kidra wannan annabi ya rubuta ya ci garin to mutane na kasan gaba daya sun koma gun annabi Muhammad sallama sai ya mata yi ba ƙara gamuwa da fitirawa wata tsage wanda garin yayi a shi ishara ne ta shamli a sahabi fitira kamar watsewa shi ne shamli kamar watsewan jama'an fitira su rabu da shi kenan har abada da yin musulmi ba su ƙara gamuwa da shi a cikin hadisi goma wajen shi ba. sannan kuma da shi da zai ce gai shi da Allah kuma sai wani wani ɗaukar shi Hey, tashi na wajen na kuwa igiya ne wani tashi na wajen. zo da wani bakwai fi gawa yadda yau mun tafa na tafishin kurku shi ranar da su kansu mutanen farisa suka yi tunanin fasi yadda aka yi bagantiya akwai magana wanda gida ce ya tsage wannan katanga a ce ta daddare kuma ga wutan da suke bauta mata shekara dubu ba a taba ganin ta mutu ba shi take bal bal bal bal rautar shaɗanu ke ƙura ta su ne suke mara makasan fara tsakar su tsabon sama wata wai a matsayin Allah su da kuma masu bautar ruwa su kuma akwai wannan ƙorama ƙoraman sawata ita kuma shekaru suke ƙara ya shari biyar shekara dubu ba taɓa kajewa ba amma kuma ruwa mai daɗi ita kuma a lokacin da mutanen kirkin zarrai ke amfani da shi amma shekaru sai suka kayan na wannan rijiyar aka tattoshe idanuwar ruwan ya zama to shekara dubu jama'a ba ta ƙara kurkutar da ruwa ba ƙoramar sama wasu wannan da aka fi annan da salama sai ga wannan jini ya tsage tsagewa nawa goma sha hudu ya daddare wannaru hamidatul anfas min asafin wannaru sai ga kuma wutan nan wanda ake bauta mata shekara dubu hamidatul anfas gaba ɗaya numfashinta ta mutu kowa da ke yi domin balbalin da take yi wani ta mutu numfashin da take wani balbalin da ke cikin nan bal bal bal bal to ta mutu me ya sa ta mutu wani min abadan alaihi saboda haihuwa saboda bakin cikin an samu annabi muhammadu min abadan alaihi saboda bakin cikin samun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to zuwa da rike bakin cikin a shi ba wutan bane aljannu da suke hura wutan ne ina son hutun sun hujja da nuna gaskiya samu ka kwal ja alharku wanda haka albatil inda albatil da kana da buka wannan rusu da wannan wutar halin amfani gabaɗin dagawarta falfalinta turuwarta ta mutu gaba ɗaya min asafin alaihi wai saboda bakin cikin damuwar annabi muhammadu sallallahu wannan haru kuma ƙoraman nan da ake ɗiban ruwa shekara dubu baya ƙafewa da sakin ai shi ma idan shi ya ƙafe min sadari saboda bakin ciki wannan ƙoraman hijirar shi shi ne ƙoraman sarata ina ce wata a sawata an gara muhairatuha wa rudda walidaha bil gaibi nazami wa sa'a sawata sawata ƙoraman sawata wanda ake ɗiban wasu na shekara dubu wannan ƙorama na sawata wa sa'a ya ɓata ma jama'an ƙasan farisa rai ya ɓata musu rai saboda ne an gane muhairatuha domin wannan tekun ta ƙarfi وهيرتها ومن تكون نصاوتها قالت تاكتي ورد واردها سأكا ما يرد wanda ya dandaro koraman don ya ɗibi ruwa a kamar da shi kuma gida daga gaizi da baƙin ciki yi na zani lokacin da ya ciki shi yawa وساءت وتقنغاتت بخيرتها ورد وارثها بالجيد نسم نساوة وساوة ورم نساوة وساء يا قاتل متانا قفن فارسة دولة مني إذا أنغادت بخيرتها يوم وانا تكون تاتي ورد واردها ta mayar an mayar da warudda an mayar da warudda wanda ya gangaro wannan korama in ya sha ruwa yi na zami lokacin da kishi an mai da shi bilkai da bakin ciki ya zo ba ruwan ya zo ba ruwan ka annabin nari ma bil ma'i min balalin kudunan wa bil ma'i ma bil nari min darani wuta shi ne mai zafi ko ko shi ne mai sanyi wuta shi ne mai zafi ruwa shi ne mai sanyi amma a ranar sai zama to wannan wutan da aka ce wuta yana ci shekara dubu a wannan ranar yar hutun ta mutu gaba daya wani ya koma kamar fadama shi kuma wancan ruwan da za a ake ɗiba shekara dubu da ɗarewa wanda kuriya ake هو أن تتقطع نباتي كأن في النار ما بالماء من بلد نوى كأن في النار كي تاتي in ka samu in ka zo don wutar da nake ce nan balbal da ina wanda na shekara dubu da mutu ba to yanzu ka annan bin nari ma bil mai kai ka ce wannan wutan abin da ruwa yake gare shi min balalin na tamshi ta kace ta kace ruwan wani ruwan nan shi ne kadama wajen wutan nan kai da shi ne wajen wata korama saboda tamshi wannan wajen da wuta ce ci balbal kai kai da kan nan ne inda za a ci ɗiban ruwa saboda tamshi نتألف النار تكاتي أوتن نن وجوتن نن بالماء من بلال تاتي وتن نن wannan wajen da kake ci kai da kan wajen da ruwa ne yake wajen saboda damshi ya zama kan badama wajen nan wajen da tsafin baƙin ciki ne saboda tsafin baƙin ciki ne cewa yau an samu annabi Muhammadu da sallama wa bil ma'i matin nari shi kuma ruwan nan ta ce shi ne ya zamanto a nan wajen ta wuta take ci balbal min darami saboda tsarin to ta ɗin wajen amma an yi canji ne inda da wata suke ci balbal yanzu kuma ya koma kamar adama saboda taushi inda kuma ta ruwa suke bulbulowa ba ƙabewa sai ta ƙafe hauna ma kuma tsafiyar fafafa ka annabin jinnari ma da lima min balalin wajen da wutan nan yake kai ka ce nan ne wajen da da ruwa yake saboda tamsin da ke wajen ya zama kamar fadama ko nan saboda baki cikin abin da suke ya dame su wabin ha'i ma jinnari sai ka ce wajen da ruwan nan yake kai ka ce da shi ne wajen da wutan nan yake saboda zafi domin daren saboda zafi a ran da aka riya na sallama wal jinnu aljannu kuwa ta haɗu suna ta yin bayani barka da ruwa muna ta yi juna farin ciki muna ta yi juna farin ciki muna ta yi juna farin ciki samun annabi muhammadu sallallahu sallama aljannar giftowa fili suna ta bayani yau ranar haihuwar annabi yau ashe alhamdulillah wane wani a hannun ya fi aljami wani aljami wani aljami saurusu a aljami barusu kai aljami da tamusu muna ta ku manna muna tun juna manna yau samun annabi muhammad sallama ko haihuwa annabi muna tun juna manna aljami suna ta murna a bayyane suna ta daga murya suna bayani ya ku jama'a ya ku kuce su ku ce su na farin ciki yau ne samuwan annabi muhammadu suna ta sama wani jinni ta hatuku aljinu suna ta bayani a fili dabbobi na mutane na ji kowa da kowa na ji wal anwar sa'iati daga annure ko da sama sai saukowa suke annure sai cetowa suke zuwan mala'iku kenan saboda samuwar annabi muhammadu sallama a wannan ranar ga aljanu da kansu suna bayanai mala'iku suna saukowa kuma suna bayani a sama ɗakin ka'aba kamar da sai muka bayani dabbobin ruwa sun furfuso na daji sun shigo gari suna ta marhaban duka ya Muhammad marhaban duka ya Muhammad marhaban duka ya Muhammad marhaban duka ya Muhammad aljannu na ta bayani mala'iku na ta saukowa ne wal anwar sadiatin annu suna ta cekketowa malakun da zuwa fito annurai a fito hasi na fito kowa daga sama zuwa madina zuwa makka zuwa gidan da aka haifi annabi muhammadu sallama makka ta cika da malaiku da annurai a ranar kuma ka suna ta karerewa suna watsewa wala harku ya zahau a ranar gaskiya ta bayyana a fili min ma'ana na ma'ana na baɗini a ma'ana tana zuwa kana zuwa ni kana kuma rashi ba ban tsoron ku kuma ma zan mare ku wal haqqu yadhharu sai ta wajen Allah bane jin ba mu wal haqqu yadhharu gaskiya ya bayyana a wannan rana min ma'ana a bayyane duk wanda ya zai annabin nan aka haife shi kana ganin shi kai ka san wannan ijiyan Allah ne da ganin shi ka san wannan ba irin sauran mutane ba ne a ganin shi kura da duka duba ka duba zahirin shi shi ne ma'ana kenan za ka san wannan lalle shi ne wanda ke jiran ya zo kuma wannan kalimi da wannan kalmomin da ta bayyana na bakin mala'iku a garin madina da maka gaba daya da kusurwar kaban na gabar da yamma kudarewa inda ce muka ta bayani da kuma yana dabbobi ke yi suna sai junan su manna suna tsalle da kuma yanda aljannu ke ta bayanai a fili kowa da kowa na ji shine wala haqqu yazharu min ma'anan wa min kalimi irin satun da suka dinka yi bayanan da ake ta yi mala'iku zuwa kuma mutane aljanu zuwa kuma mutane ruhanai kuma mutane ana ta zuwa gidan sai abdullahi ana murna ana farka cewa an zo haihu an zo an zo dariya ne an zo farkan haihuwa ne ga mata manya-manyan shugabannin mata yi nan duk zo sai da hawa'u ta zo da kanta sai da saratu ta zo da kanta sai da asiya ta zo da kanta sai da maryam ta zo da kanta والحق يظهر من معنى ومن كلمه هذا ابو اجلال كذا ابو da ke faruwa ka san nan akwai babban magana ko ba ce ba komai ba sannan kuma ga kuma bayanai da arzanu ke yi ga bayanai da mala'iku ke yi ga bayanai da sabbobi ke yi wal haqqu yazharu min ma'ana wa min kalimi amma abu bakin suke duk da haka amma wani kafarai na makka yahudunsu da nasaransu da mutan da makarci duk annabi ya girma ya kira su suka makarci ya kira su duk abin da suka gani da abubuwan da suka ji inda inda ake ta bayani inda malaka su bari alaihi salam shi da kanshi Allah ne mu inda malaka su alaihi salam da kanshi ya haka ɗakin kama yana ta kiran mutane ta bayani cewa yau fa an haifi annabi Muhammad sallama yana ɗaga murya yana cewa wani kalmar hutar wani kalmar hutar allazi yuhlaku bi yadihi al-kuffar wa yunqiruni min hadhihi al-asnam wa ya'muru bi ibadati al-malik al-jabbar malaka jibril alayhi salam ya ce yau an haifi annabi Muhammad sallama yau an haifi annabi Muhammad yau an haka na sallama wanda shi ne zai tsage kaban nan duk gumakan da ke ciki zai ga a kwashe su a kuma kusan Allah ko sama Allah tsantsa ba a haɗa shi da gumaka ba da tsara shi da abubuwa kuma shi ne zai umarni a ga kusan Allah Allah al-mulku al-jabbar shi kuma malaka Mika'ilu haka ya tsaya a saman tsakin kaba yana kallon yammacin duniya yana gaya musu yana cewa قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حقيقة بفا حكي فرارونكو أما بمن يظلمكو بفا حكي دقاء الله كما نحن أباشي للتابي دقاء الله يوكو نحن يظلمكو وانا كنت أنا ديني أبيني بأبتشي با ba a mafarki ba malaka israfil an salam ya kace ka'aba yana kallon kudancin duniya malaka malaka israfil malaka israfil an salam ya kace ka'aba yana kallon kudancin duniya yana mai cewa لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم haka yake faɗi shi ba za ka isra'ilu kuma kowa na ji ba a bacci ba haka ba za ka isra'ilu ya haka tsakin kaba yana kallon arewacin duniya gaba ɗaya yana faɗin bismillahir rahmanir rahim wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zabuqa to duk da wani abubuwa za ka dinga faɗi da taurari da suke saukowa haka taurari ke kowa ana ganin taurari suna kowa suna dira saboda gida a ne wannan sun sun shige sun fito a sun koma sama kuma taurari waɗannan ga mala'iku ga dabbobi ga ruhanai ga aljannu amma bai da aljanna ya kira su amma suka makarci wasu amma suka kurinci فإعلان البشائر duk bisharorin nan da aka yi musu a bayyane ba a bacci ba kabar masa nan nan su zuma ba su ji ka ba wa baru ƙasar anzari kuma wa'azin nan da aka yi musu wanda walƙiyoyi suke dinga walƙatawa ne walƙiyoyin wa'azi shine bayyana annuran nan gaba daya bayyana annuran nan da sakowar mala'iku da sakowar taurari shine wa barikatul anzari walƙiyan shine walƙiyoyin gargaɗi da aka yi musu nan ku shani ba ku danta ba ba ku danta ba ruwa ba ya tsare ba wuta ta mutu katanga ya tattare ga mara'iku suna munna suna bayani dabbobi suna bayani alfannu suna bayani ruhani suna bayani amma duk da haka bai sa dai sun duba من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم فكمكم أنت من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم أقوام كاهنهم بأن دينهم المؤوى ولم يكن كفكم أنت أكراتهم من الجهة بيانا sarkin kisra ya ga abin da ya faru na tsagewar gidan shi kashi goma sha hudu da mutuwan da wutan nan ta yi da tsakewar da ruwan nan na tsawata ya yi da kuma bulbulowar tekun sama wata daidai da yi ai in ba manta ba a karatun mu na jiya ya sa an kira manya-manyan matsafa da kasan farisa da suka taru ya musu bayani aka ce ba mai wannan ba mai wannan bayanin sai abdulmasihu abdulmasihu da ya zo yace wannan bayanin ya rafi wani kuma wajen malamin shi malam sadiku yace wajen sadiku da zuwa malam sadiku ya mishi bayani akan cewa abin da ya kawo ka mutizan shugaban kasan farisa sunan shi kenan a lokacin mutizan yace ki zara ku sunan sarauta kenan ko shugaban kasa kenan kawai kawai shugaban kasa kenan a shigar shugaban farisa kenan kawai shi ne sidra mu da nan shine yanka shine sunan shine yanka yace mu da nan ya mafarki ne ya ga ya ga raƙuma guda sha hudu suna jan dawakai guda sha hudu kuma da farka kuma ga katanga gidan shi ya tare kashi goma sha hudu to ana muku bayani ne akan cewa nan da shekara goma sha hudu ai nan da sarakuna goma sha hudu to duk za a yi a cikin mulkin kafirci a ƙasar iran amma na sha biyar ɗin mulkin zai koma hannun annabi muhammadu sallama zai kafa adalci zai kafa musulunci a ƙasar iran gaba ɗaya abdulmatin ya ce ma sadiru domin ya kamata ban shara ki shara kawai da zarar lokacin ya zo suna ji kiran annabi ƙasar zamani dan ƙasar makka su ne masu amfani da raƙuma su ba faruka su masu amfani da wakai su ba shi ga raƙuma za su janye da wakan nan mulki zai mulki faruka zai kuma wajen masu amfani da raƙuma shi ne zai koma wajen annabi muhammad sallama da zarar sun ji bayanan shi ya fara kira kawai da biyu shi sannan na mishi gudun in kuma sai zai karya su ya ci su kuma kuma da shi abin da ba su shawara kenan to kaga duk da an ba su wannan shawara da kuma lokacin ya zo fa ko da ke daga baya kuma je wajen shakku shi ma shakku ya ba da irin wannan labarin shanku shi ba da wani irin labarin ɗan ƙasan sham shi kuma saɗi su ɗan ƙasan yaman sham ita ce siriya a yanzu to bai sai an ba su labarin nan me ya kamata su yi ne to da annabi ya bayyana ya aika mana kisra da cewa ga wasiƙa nan daga muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa sarkin kisra bayan ya zuwa kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya gone ka musulunta ka samu rahota a duniyar lahira kaza na karantawa ko sai ya saka ta ina yayyagawa kuwa aka ba annabi labari da saboda da yau zaman da zalunci shi ma Allah ke ce da barke shi amma shi ke na gurin shi ke na shi ko shi ko shugaban kasan rum italiya da afghanistan ya karanta ya ce da shi daga sanin shara da sanin gare shi amma ya yi labarin annabin nan a ce annabi ne mutumin kirki yana sada zumunta yana taimaka mutane kuma shi mai haƙuri ne mai taushin hali ne shi da annabi ne mulka ba amma a da yana san annabi kuma ba zai taimaka a yaƙe shi ba kuma ba zai yaƙe shi ba yi kuma ko da zuciya mai yawa ita a kama na zalama shi da zafi za ta da Allah ya tsawata mulke shi a ce wannan zarurin da ya tsawata da harin shugabancin kasan italiya bai da hannun musulmai ba shugaba kasar ku jere ni ga annabi ba ko da farisa da jere ni Allah shi ke tabarke min ba'di ma abar a kawama kahinu min ba'di bai shi kuma dama can in kun biyo a karatun mu na bayan kuma na biya ai kaga ahabar a kawama kahinuhum kahinuhum manyan bokayensu shine safihu da shukku da hadar bin malik kahinuhum kenan manya-manyan gumakansu a habar akawam sun ba mutanen farisa labarin cewa bi anna dinahumul mu'wajja wannan addini nasu karkatacce na shirku da suke kai lam ya kumi ba zai tabbata ba tun da an haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ba'da ma ayanu da kuma bayan abinda mutanen maka suka gani gani a bayyane fil ufuki a sasannin sararin samaniya a bayyane min shukubin na taurari da na sassako saukowa na taurari mutane suna saukowa ne daga sama mun tsabtatu suna faɗowa wasu matin arzikin sanani suna faɗo ma suna faɗowa daidai kan gumakan da ke ƙarƙashin ƙasa suna faɗowa daidai kan gumakan da ke bayan ƙasa sauran da sama a kusa faɗo sun da zama gulcin lafin misali yana da hadin ko sai daga gaba shi wani sauran misali faɗo kan gulcin uzza wani kan gulcin manatu wani kan gulcin ulu wani kan gulcin koban wani kan gulcin yahuta wani kan gulcin yakuta wani kan gulcin nakara haka nan sauran da ke rugu-rugu da gumaka domin ba da ma'ayanu bai cin abin da mutanen masu gani fil ubuki a sararin samaniya min shuhudin na taurari munkasatu suna faɗowa wa fata ma fil ardi min sanani suna faɗowa daidai suna faɗa wa kan gumakan da suke bayan ƙasa ne munkasatu suna faɗowa taurarin wa fata min sanani daidai da gumakan da magarin suke bayan ƙasa kare da ya kur daga wannan ranar daga ganin hatta ga da ɗari ilwahai har sai da hatta da da an ɗari ilwahai har sai da hanyar kawo annabta ya zumo ya waye gari wato sama kenan daga nan inda annabi yake gidan shi hanyar zuwa fadar Allah wannan hanyar da kawo wahayi shine har sai da hanyar da ke kawo wahayi ya zamanto mun hazmun min al-jadi wannan hanyar ana rugu da shedanu ba a yarda su hau sama da ka mu an salama da ka ga annabi Isa an hana su zuwa hawa da suna hawa har sammai bakwai jiyo labari za ka ga annabi Isa za ka hana su hawa sammai hudu a iyalin ruwa sama da daya ta biyu ta uku amma ran da aka yi annabi Muhammad sallama sai da wara a ranar su zuwa aka hana hawa ko za su tsaye gaba daya wannan hanyar su tsarfin ne kira su biyu ko sai a je hulɗa wani ko su je fiye su gura su rukurkula su shi na kaga da aka yi wahayi haɗu da hanyar kawo wahayi ya zamanto mun hannu na shaɗi shi ne ce guguza shaɗanu in ta hautama zai zo labari gugawan ya kafu isra mun hannu guguzawa na biyu bayan guguzawa in sun hawa ruguza su wasu suna ƙara hawa kuma za a ruguza su wasu na ƙara hawa za a ruguza su shi ne ya kafu isra mun hannu كأنهم أبطال كأنهم عربا أبطال أبرحة أو أكثر منها من راحة يرمي الجنة da suka hau sama suna son su zo da ba da kaje ko wani su tsara aka je su da saurayin din nan mai cibiya wanda muke bayanin su a tafsirin nan wata fati to daga baya fa da suka hau sama za su je su jiyo labari za ka shi cillon musu harafin shigo ba ɗin nan da cillon taurari masu amfani da wuta ake suna biyo su har ka kake ganin shi ɗaru da to gudu da gudu harafan wajen gudu da suke yi ta gudu kan wannan cibiyoyin da ne gudu sa'an nan abu ɗan al'adun sai ka ce kuma wanda sadaukar nan na sarkin habasha wato abraha abraha shi ne wanda ya niko gari ya zo mata ya gani yadda ke cewa ɗaki dama a cewa ibada cewa zai koma garin shi gurin habasha ethiopia a yanzu sai koma shi ma sai yana makaci da makaci ka'aba ya ce wannan kashe kuɗi da ake yi ake zuwa maka ana gowa ana wata wani mataki ya kamata a yi tattalin arzikin kasa a daina wannan bannan su ma a jin wani ɗaki zuwa ƙasan nasu ko da wasu ana cewa ya shigo iya kasu za a yi da a yi inda za a yi a saman dutse ta canza da arfa a huta bannan kuɗi Suna da kiyaye. Ke gina ɗaki komai da komai. sai bai kammala sai da su zama labari sai wani tabi da shiga cikin ɗakin ya tashi da gari waye aka ba shi labari lalle ba cikin laraba cikin laraba maka wanda fa ya fara ne fa kan fa wa annabi ne kama wa annabi ne amma ba mu cike shi sai laraba maka da ne kaje ke tashi da labarin ya zo yanzu akwai mutum biyu da ta kashe a cikin wani ɗakin a bar a fiye shi ya ce shi ba ma maganin a zai kashe a ɗakin kaba ba zai haɗo ma ya ƙane ruwan aje kawai a rubuta ɗakin kaba gaba ɗaya daga nan ne fa ya dinga shiri dinga shiri ya haɗo ma ya ƙafa mutum dubu talatin ya kuma tabbatar da ƙarfin fiya habasha zuwa maka duk wata gari ta ce ta ko ƙasa ko ƙauye ita sa gaba kullum zai zo ko kuma zai yaƙi mai tafiya to ko shi mutane ko gosu kuma ya ce kuma sai ya kace ku ko ko da dushi a matsayin bayi haka ya sai ya sai ya sai ya kama wata cikin wata gari ya kama wata sarki kama wata sarki ya kama wata sarki ne kashi cikin dan aka dakata mu irin ba ba da ba ta kashin ba muna da basira mu jira ya tsarta mu taimaka mu da an fata ga wata shawara ya kama da sarki shi ma ba da shawara ba ta bayi aka da hagarin makka ya hayo katon katon giwa giwa ya hau kan giwa suna giwa na giwa mahamudu da kuma sauran manya-manya giwa guda goma sha daya da kuma sauran maya kadin nan dubu da lafiya da kuma su daga gida wanda ya kai su daga gida sannan kuma banta wanda kuma ya zo da su a hanya kuma da su dubu ɗari ya zo bayan garin makka zai da yanzu da ta gama saka annabi a lokacin shine aliba a da wata aliba ga shi ya zo ko ko mutu ko ya fito su ko mutu ta ba ta garin zai zo kawai ya rubuta ɗakin sai kama dabbobin zai dana abu da lura da ano ya rike ana da ba abu da ba abu da a labarin shine abu da mutane yanzu na bana kamar kun shi sai ta rikto da rikta mu abraha a bayan gari yace na zo ne ka bani dabbobi da kama da muka ban mamaki da kamun ne kwarjin da ganin ka da na firgita na tsorata na da kai wani jarumi da kai wani kaso filin sai kuma ka san mun bayanin abin da ya dame ku da sai wani ba ka tabbatar ka ni da ta wani zan rubuta ɗakin da kuke bauta ma da ɗakin ba ya kuke bauta ma ba ni da gaban dabbobi na wani dabbobi sirrin shi Allah ta a hannuna ne su kuma ɗaki ina da wani ne shi wani shi ne zai kiyaye shi su ga abin da ka bani kunya ku ba shi dabbobi ku ba shi dabbobi su ga ganin baka dabbobi ku ba mu gari in ba ku iya ba in ba ku iya da ku ba mu gari a zuwa rubuta ɗakin da kuke bauta ma buɗa da dawo gida da zai amma da kowa ba da bai san zai bude ba amma ya zo da jama'an da ba a kan karar su ba eh na a na abu da da an ka kan sallama sai gida faɗa ta ba da ubangiji gane mana dakin kai ne mai dakin mu dai ba mu ikon kare shi dakin ka ne Allah ka abinka dole mun mun fita duk gafarai suna ganin kamar an kare ne ya kawar ne suka zama na fita suna hawa kan duwatsu suna koya shi ne fara wannan kafin ya zo da jiwa nashi da sauran wannan manya-manyan giwayen kuma abin da ake nufi gurin ba ma san san wani gafari ba ta san wani gafari ko wani daji ko na ba rushe ba ko da wani dora samu giwayen ne gurin su je kawai kawai su samu cikin kawai su bangaji garin kawai don su rukuta shi yaran da suke na kasa ne za su banki za ko wani rugu da shi to shi sarkin nan da ya ce ka abin shi kuɗa ina akwai shawarar da zai taɓa yi masu bayarwa sai zai samu kunnin wannan jiwon muhammadu ku ta yi wannan jiwa wataƙila da ba ta abin da kake ciki ba wannan faɗaki na ɗakin allah nan ne allah ya turo mala'iku gidan wannan ɗakin ake bauta mishi kuma nan ne garin da za a kada ƙarshen zamani kuma haifar shi a guda ina gaya maka in ka rushe to wallahi duk abin da ya samu na azaba kai ka ja idan na ga maka ko sai ja baya ko sai ja baya kawai shi kuma jiwa a jiya riga ya ji abraha ya zo ya hau kan jiwa ya bage shi da nan ya gabar ya je ruwa ɗakin kawo yiwon ya kai akai akai yin motsa yin motsa kuma da juya shi ta kuma farin gida bare habasha idan na da gudu daga tana da gudu zai koma gida a kwakwar shi da ke da jiyo na san jamar ya je su ɗaci tawa na bai fa ƙasa aka yi tashi ya ƙi a ƙara zuwa ta yi goma raba goma habasha ya ƙara danna da gudu ana kawo bakwai shi dai ya iya jayi je duk wajen dage ba ta wani ranar da ba ta alamtar da ba ba na rafuka da sabil fil anan ya da alƙar fitar da liyar wa alƙalla alƙar na ba fil tarmihim bihin jaratin min sujjulin fa zama fasin makul wannan Allah ya bar tsuntsaye da duwatsu gidan jahannama kowane tsuntsu daya ya da kuma duwatsu guda uku daya a bakin shi sai kuma kafafuwan shi sai kama na ɗaya kama kudu kudu da kudu a kawai yana zaci yana farfa shi yana kafafa kowane tsuntsu daya zai zai kama kafin yiwa ne sai sakin mishi in ya sakin shi a tsakiyar can shi sai ya fada har wayan ya taukata cikin dubaran shi ya fasa bayan dokin da yake kai ya kasa ya koma jahannama daga gaske ta mutu wani sun ga gudu sun ga gudu sun ga gudu haka suke dan na da gudu gudu tsaye na jinsu suna dan na da gudu ta gudu suna gudu gudu da kan su tsaye gudu na jinsu sun ta gama gudu shi kaf ya gama ya gaji ya zo na da yanzu ya tsira yana zauna ta gudu zuwa kan shi sai ta gudu da rai suka yi sokutu wani aka zo da kaya da ya sokutu ya sokutu sai da ya kan gida su ma ya je zauna duka fara labari kun ji gudu abin da ke faruwa shi ma ki kare sha shi ma dan na budu wahala duka ba karamin wahala yayi ba ba karamin wahala yayi ba ya sa shi ma tsere shi kada ne tsira ba mu tsere sun tsaya nan ba shi shi kada tsere ina gan faɗi da ta shafi da uwar mu kan shi wani kawai sai ta ji mai yana jima inda ya bada labari na take ya mutu jima fara aka bari tukun ya ta ji ya aka mai ciwo ba a baka dukan ba shi jagora ya ta ciwo tukun ya ta ciwo ba kuma magani yawa hana yawa hana wanda da bayan mutu su shi da nan mai albarda ke cewa shi da kanu da sama da ta ce sun jiwo labari da tana hana su tun da an haifi annabi muhammad salama za ta shiga cillo musu taurari masu kimiya irin da ke juwa ta gudu ta gudu ta kasa da kamar ne na zama abraha kaje ka annahum haraban abdullahi al-abrahatin haraban wajen gudu da wurin tunowa da gudu da aljanu suka yi daga sama don su dawo ƙasa sannan fita ce sun zamo su ne a bata da maratin sadaukan nan na mayakan sadaukan nan mayakan sarki abraha sarki abraha haraban wajen gudu sa'annan abraha da kai kashe su sadaukan nan ne na abraha au akarin bil haka min rahatai kirumi yadda jinnin nan suka jiyo ta gudu suna neman tsira kuma kai kai da kan ranar yakin funaini ne ran da yaki kai yaki kura kai kura da haɓɓai suka kaya suka jiyo ta gudu annabi ibi kura yana watsa makakarai yana watsa da cewa sha haka da wuce sha haka da wuce ya yi ba kura da kaiwa da sha haka da wuce wa haka da wuce lil hayyul qayyum ran yakin konai ne da ranar yakin badar da amurka ya haka sabon tukun gudu duk wannan yin su zaki ne sadauki ne gwargo ne ranar wuta ta wuta sun karfi kuzo baya a sallama ya zo lafi sai baka taimaka sai ka sa hannu sai ka taimaka sai ka sa hannu annabi hawa kan almadari annabi muhammadu ya hau kan raɓa shi zai da tuntunu a alfadari alfadari alfadari zai da tuntunu ya hau kai yana tafiya yana bin kafarai yana anan nabiyyu la tazik anan bin abdul muttalib anan nabiyyu la tazik anan bin abdul muttalib anan nabiyyu la tazik anan bin abdul muttalib annan da duniya lafiyar ni ne annabi Allah ba ƙarya bane annabi Abdul Muttalib wannan da Abdul Muttalib ƙarya ku kafirai ƙarya kafirai da ni ko haka ina shahatul wujuh wa anatul wujuh lil hayyil qayyum yake ba ya ƙara watsawa ashe ni irin haka dibo da dibowa ku kanku ƙura sun ji sun sun ji da kafan hana salama sai ta ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim ya rasulullah da kake so sai ce ku je ku cike da muka bai sai wata duk wata wata ya sai ƙura na kusa faradonu idan kafirai dubu sai ruwa ɗaya ruwa ɗa ta kafirai da suka danna ta kudu to ina kuma a cike da da kura suka ce suna ta gudu suna mamara hanya ta gudu ta gudu ana su daga yanku je na gama da su kuje su a kasu ana rasa da su kuma da gudu suna son tare kafin yin haka yana share ido ya cike mutum ya cike mutum an gama mara aiki kawai suna jin mai albarka suke zuwa yadda aljannu suke zuwa da gudu daga sama su mutu suna nuna tsira su gozo ƙasa suna nuna cibiyoyi kai ka ce auƙaƙan kai ka ce akarawan nan kai ka ce mayaƙa kafiran nan ne bil haka wanda annabi ya ɗibi ƙura min rahatai da hannayen rumi ya jefa da أو أذكر بالحسن راحتيه رني أو أذكر بالحسن كيف شيء mayaƙan nan ne ke au a karfe ka ce maganin na kafirai ran yaƙin hunainu ko ran yaƙin badar yin haka sai da nufi ibi ƙuran nan yin raha kai da kafinan shi biyu masu albarka wani ya waɗa mata zai ce faɗin nan za waɗa ne ya jefe su da ƙuran nan na bugan bihe فأرى تسبيحهم ببطنهما نبض المسبح من أحشاء ملتئم أو أثر كي كاتي ما يأتن نني رنيات هنين ورنيات بدر بأسا إذا أنني يبقونا ne raha kai shi da tafukan nan nashi biyu masu albarka duni ya jefi kafirai da su jibin da ya nan ƙuran nan sun tafi na bugan bihe ya annabi ya yi jifa da ƙuran nan ne annabi ya yi jifa da ƙuran nan ne ba a tasbihin baicin tasbihin da ƙuran suka yi duk da nihima a cikin tafuka hannun nan guda biyu na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irjirji na gudan jifa nan da ya ƙuran nan ba ta yin baicin wani sun yi tasbihi ne da waɗanne ma a cikin tafukan nan guda biyu na hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama jifan ya jefa ƙuran ne bayan su dawo bane jifan da yi bayan su dawo su tafi kawai ki aiki na bazal musabbihi irin jifan nan da na bazal musabbihi min asha'in mulka'ili shi ba zan je ya tafi ƙuran nan sai san kirawo kawai tafi ya nan na bazza da mutafi irin jifa nan ne da aka jefo wanda ya tafi nan wanda aka jefo irin jifan nan ne da kifin nan ta jefo wanda ya tafi nan na bazza da mutafi irin jifan nan ne na wanda kifin ta jefo shi wanda tafi nan min a hasha'i multa'ini a cikin cikin kibirin su haɗiye shi na bi zan musa bi eh shi ne jikin jibin wannan wanda shi bikin da mai tasbihin nan shi ne wane na da Allah annabi Yunusa alaihi salatu wasalam wanda ya tasbihi min a hasha'i a cikin cikin multa'ini kibirin su haɗiye shi Rabazan Musa Bibemin Hasha ya mutu ta ce Ya kowa dai matan wani karin da aka da shi wani sun kaɗe shi ba ba ta annabi ba wurin nan akan su da yake wani kamar da shi wani tsaye ko annabi ne su ja ba ba ba ran da ƙara goma su ke na ba da magana shi da kifan nan da kifan da kai ma wanda ta bin nan min a hashi a cikin kifan a cikin a cikin cikin wasu imin kifan ta kaɗe shi wani shi da fasara ba bayani Basara kenan za bayani. Idan mutum da gaba zara miki goma, sai mu goma mu fara bai daya ga abin da za mu zaune. يوم تقررت فيه الفرس أنهم ستنزه بقلوب للكفر والنكم bayani kuma daga hutun da kuna zaune kuke kuke barin wajen idan mu tashi daidai da zama sun ke da zafi a bane da abin da zama zama Yawon ta fara sa fi hilfar su kenan. Tambaya za a yanzu. Yawon ta fara sa fi hilfar su. ranar da farisawa suke tunani mai zurfi a kan ce wannan lallai a don domin bi holo da da buɗe wani kame a cikin an mutu gargaɗi ne da saukan tsanani da wahala da hukuma idan zubar na hanyar ba kalamu da magana kenan kallon na bayan fage na yi jama'a firasa nan gefen na yi jama'a firasa nan gefen na yi jama'a firasa a nan firasa shi ne mutumin da zai dinga bauta ma Allah tsakanin farillai da nafiloli da yawan zikiri da yawan istighfari da yawan salati da yawan sabon har Allah ya tsarki shi ya kai inda Allah ya zama in tattakullaha idan lakum furqan in kuntu Allah la tazawwa har ki a cikin zuciya da tunan abun za ku gane shi zahiri da baɗi kuma ko da ji zo ba kaza za a ga ma cikin shan ruwa tare ya kuma saraka ce ya kuma wata kullaha wa yu'allimukumullah kullar Allah Allah da take dauki nauyin sanar da ku
rumi rumi ta dago an dinga an rumi ana kan sarasa masha da tafi dago
ne za a kai da rumi Firasa shi ne da fita a cikin hadisi ittaqu firasata da mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi to ni tsoron tunanin mumini ni tsoron kirasa na mumini kirasa ya wuce nazari ya wuce tafakkuri ya wuce nazari ya wuce tafakkuri to nazari sai dan duba haka a littafin warku ko a tsaya shawara tafakkuri kuma a ta tunani me zai ce me zai komo me zai ce me zai komo kirasa kuwa baiwa ne hakki zuwa da Allah da kama kowa da kallon uwa ne za a gane kuma menene sana'ar kuma ka ga wani kuma har za ka ga wani sana'a ne zai yi wanda da wata Allah ya tsara cikin shi a ciki da ganin yaro za ka ga wanda da fanni kaza zai samu albarka zai samu nasibi zai samu natija a cikin wannan sana'a wa ilimi ne da fanni kaza da ya samu wayewa ya samu rabo mai girma a rayuwar shi kai za ma gane ko darewa da kuma kuma kana gane ko kuma da da ta shi kirata ce kirata ce shi ne a zamanin annabi muhammad sallama wani lokaci da cewa sabai ina bi a zuciya na kamar abu kaza sallah ne da shi da ya sani ne kuma wani zai fara ke na da kamar kara ko kazan ne kawai haka nan a zamanin sai na abu da jiba da ranu da zamanin sai na abu da hada da ranu sai umaru ya ce magana bakar ina da zuciya na fa ina ganin ya kamata a rubuta alkur'ani gudun kai zama tsaro mu tsare mu ma mu bar duniya ba a ƙurani ba ɗan baya ba inda za su yi samu ƙurani kenan sai na faɗa cewa ni ba zan abin da annabi bai yi ba annabi bai yi ba bai ji a yi ba ya ce ai bai yi ba bai ji a yi ba amma tunda wani abu alkhairi ne ga al'umma gaba daya ba sharri ba ne a in yin shi zai zama alkhairi mu ga yan baya in mu mu sani to mu sauka mai yan baya mana tana ba wace ni ba zan wannan ba ya ce tana wani to Allah da ya samu wannan tsara ya samu wannan harkar kuma Allah ya sa masa idan koma ku da guri da bana ji ba sai ka tafi ya dawo ina ina umar a kira mu umar kamar da gani ma na yi na ga kamata za a sake da wani lokaci ma sahabbai suka ce suna tunanin kamar ma ko an haɗa baki ne tsakanin annabi sallama sai na umar sai an fara kawo aya ana sai an rubuta kan ya kare shi ko zai mu ya kare shi sai da sai an rubuta har mu koma muna da kamar umar ko har baki da shi ne to da kirata daga su muhaddithun annabi ce lau kana min ba'di muhaddithun na kana umar za mu ga a baya na za a samu za a samu ma'amura da Allah da umar na cikin kirata kenan haske kawai daga Allah ya haska ma kuma haka yake ba sani kamar yadda ya faru a zamanin imam malik bin anas imam dar hijrati radiyallahu ta'ala anhu wa sahu annabiya ne yana madina na ba da karatu imam shafi da dan su mai na madina mai tsira yake labarin ya take je garin madina da zuwa shi garin madina imam malik cewa ne sunanka imam shafi'i yace da za ka ji tsoron Allah da duk duniya an amfani da wata ilimin ka da za ka ji tsoron Allah da duk duniya an amfani da wata ilimin ka imam malik imam da alake jira ya ba shi wata malik ce take nazarinsa a kwana bakwai tana yau kai haddace ta kuma abin da imam malik faɗa kamar ya tabbata haka ya tabbata imam malik akwai kurata kasaran yana zaune sai ya hango mutane guda uku a cikin mutane kan an taro ana gano ya ce kuma kun jero ga shi ba zai gaya mu suna wani can ya shi yaro an zai sani ya ce ba zan gaya mu suna da kusa kila na taɓa zama da su ne ko na taɓa zuwa wajen su ko taɓa zuwa wajena amma da ku bai sana'a ku da shi abokan da mawa wajen rasa na ru to ko wajen da can na dama ce kuma shi ko uku ne to wajen da gani shi wajen sana'a shi kira makeri ne suna nesa ne ba mu kowa yi wanka ya taba da wani zai ce ma zai imam malik to wancan makeri ne wancan kuma alƙali ne na uku kuma ɗan kasuwa ne mutanen kaza yake suna zuwa su fara su gaisuwa su yake daga ina su daga gari kaza kaza kaza sai sai sai sai sai wani jirgin shi kana kwari sai ba Allah ne kana sana'a ne ko eh ne sana'a naka ka ka kuma kana ai ai kasuwanci muke taba ai kasuwanci muke taba sai zuwa ɗaya wanda shi shi makiyari ne shi ta kama fatai ma sana'a sai ta kama kwallo ai ne tana na kira ai ne makiyari ne shi ne sana'a nan sai kuma ba shi yanzu a tsarfana ni nika ba al'adacin garin saboda tsiraka da ma ba tsarin fijirar ma bin alas yau mun san ba rasa fijirar imam malik mazakar na biyu a gurgurtai imam shafi'i rajal anu shi ba san yana zaune da shi da abokin shi shehu muhammadu wanda su muhammadu daga cikin almarai imam abu hanifa su duk manyan mazaje imam shafi da su ku muhammadu sai da wasu sun fi ce so an ta ɗaya ne ke so su sun fi suna zaune ta ɗaya ne ke so zai zo ko su kawo ziyara su biyu suna zaune da imam shafi da su ku muhammadu bin idris al shafi rala shi ma ɗaya shi ma kuma shi muhammadu abokan juna ne sai imam shafi ya san shi muhammadu ya gani gani ba don me sana'an shi ya nan zai zo don jika a ina ganin wannan sana'a shi da ganin matsiyari ne wannan matsiyari ne ba maka matsiyari ne wannan kuma nan shafi ne da cewa dan kasuwa ne dan kasuwa to kowannen ku zaki kowanne ya samu amin rasa ɗin in kowa na je kai shi kafin gwani da sun cika an taru ana da kuma wasu yana da gaskiya wani da kuskure wani ba Allah yana zuwa imamu shafi'i sai sun shiga sana me sana'anka me ta aika ne makiyari ne mai da wasu duk wasu alhamdulillah da ne makiyari ne amma yanzu na kuma ta kowanci abu kuma na shi kaci Allah haka zuciyar da mutu yana gani da gani Allah Wata rana imam sirri ya suke ɗi. Rajar Allah. sai da cikin manyan shugaban turaye in fannin su farci ta taso ne daga annabi muhammad sallama ya ba sai na ali da anhu kuma sai na aliyu ya bayar da ita ga mutane guda biyu ta wannan nasabar da faɗi yanzu ya bayar da ita ga imam hasan al-fasari da dalalu imam hasan al-fasari ya bayar da ita tariƙa da ma'arfa ga shehu ma'arufin karki da al'adun mutum ma'arufin karki shi ne ba da wannan dariƙa da ma'arfa da shehu sirrin fukiɗi so sirrin fukiɗi shi ne wan mahaifiyar shehu zulaifin tsalik wan mahaifiyar shi ne zulaifin tsaliki bayan ke ɗan ƙanuwa ne na sirrin fukiɗi a da sirrin kawo shi ne wani zulaifin tsaliki imam zulaifin tsaliki ya tsalatin tun yana ɗan shekaru yana matashi ya bai galle shi ya ce ya jure su na ganin lokaci ya yi da ya gamata ka fara kiran mutane zuwa ga Allah ma'ana ya gamata ka fara kantarwa rika ba ka rika tarbiyya lokacin ka yayi shi kuma da ganin shi da ganin cewa shi ilimin shi bai nisa ba ko da Allah shi bai yawa ma ya za a yi wannan ya za a yi wannan sai da yadda ya magana kawon nashi ba sai zai gidi kuma kuma kuma kuma kuma kuma ta hanyar fara haka ne akwai fara haka sai zai faɗi don wannan da kuma min to zai zai shi ke ji magana ba sai ya samu wajen kwanaki da dama da da sami shi da yana zaune a zai mishi baiwa a kai mishi jabi ya ga annabi muhammadu daga annabi sai ya nema kai ne ka je kira mutane nema izin ka kira kira mutane nema izin ka kira kira mutane mu mun ga ilimin ka ya kai mun ga tsoron Allah ka ya kai mun ga tagawa ka ya kai aka ka kira al'umma zuwa ga Allah ya tashi da gudu da hangari ya ji gidan shi masu kakai da shi masu kawo su ne da gani da hangari yana zuwa sai da su fahimta da ɗaurin su zuwa sai na ga wajen samun baka labari ka iya da sai da ga wajen wani su mu yi mana gaidai da shi ko zaman mun ba mu ƙarya in bai gaya mana ba za mu gaya muku ne ba mu ƙarya ne in bai gaya mana ba za mu gaya muku ne zama ƙarya ne in bai gaya mana ba za mu gaya muku ne sai gane kawai lallai shiratar sirri ya kai da ta ya ga da sai da ni yana ga kuma bai ta ba to an kuka da ya zo yanzu kuma ba eh kuma da zuwa kuma da da ni da ya kaso ne da ni mu ne ni kuma da ba an ga da kuma da sai da da da na da ba da ba da man to kuma an da shi na da ba da ba ba shi ya ga da bai kai amma kai amma kai na da ta shi sallallahu تكون دراسة من بنور الله تكون دراسة مؤمن بنور الله sannan yana daga cikin tsirara shi kan shi ma da yake kolon ruwa jirai da salisi da zara imam jirai da salisi shi ma yana tafiya da tafiya sai ga wani yaro shi kuma matashi shi ma ya faɗo ya san ilimin shari'a duk fannonin nan ya haɗe su ilhama ya samu ilimin ilhama ya san ilimin nan nan na fannoni na addini gaba ɗaya su wanda ake karanta a wajen malamai ya san ilimin tarika wanda ake karanta a wajen malamai ya kuma samu ilhama wanda ba a samu a bakin malamai wannan yaron ko matashi ne saurayi ko sai tsaya ko cikin garuwa sai su kuma duk wani jikin da wani faka ko zuwa musu bayani mutum ko sai ta zo tsaya ita ma ka ba labari abu kaza ya dame ka kaza ya dame ka kaza ya dame ka kuma an haifi ka rana kaza kuma ba manta shi ne wani ina da kace wance masana ka abu kaza ne sai ba ka labarin duk abin da ke damun ka ciki da waje kuma ba wani ramli ba hisabi ba bincike ba ruwa ba komai ya ba wannan labari ya ba wannan labari ba wannan labari ta ga imam sai da sani ke shigo ya zo da ya ce limani sai wani abin labari na ya ce to ko ta ce duk abin da kira su zuciya kan baka labari shi ne misali ki sai shiru ya ce to na gama ban labari ya ce abu kaza ka kulle ka kulle da zuciyarka kaza ka kulle da zuciyarka saboda da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wanda ba illa illa yin saliki sai ya shiru ya da zuciya sai to Allah haka ne kuma haka bane yace la yin saliki yace la Bijan ce la ya rage ƙarin shiru yace kai jini da zaliki na gaya maka na nanata abin da kuka da cikin mutunta shi ne kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya mamaita haka da kuma haka bane imam jini da zaliki ne ya tsara cewa la yaro ya tsara shuru ya tsara nanatawa ya ce kayo jini da zaliki na san tsewali da kama namiji ne ma namiji ne ina mai gaya maka na zana ka maka abin da kowai a cikin zuciyar ka shine abin da gaya maka ɗari na ƙarin maimaitawa shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza haka ne kuma haka ba ne ya ƙara cewa na sai yau na ne ce kai wallahi ce zuciyar jini da kin ƙarya zuciya na yi masa shi ne gaskiya ba mu waje wannan ba mu ba mu kariya sai da zarge ya ga da ba da wani da take haƙuri ba komai duk abin da ba haka yake duk abin da ba haka yake yace to dan yace min la yace kai abin da yake nufi in ka tsaya da ba wani sai cuta ma'ana shi la la uhadirka ban ba ka labari ba لا ما نقول ما كان بالي
انا مش ثورة يا ابو عن يا ابو امام زين الثاني كده الامر شيء ما ثورة يعني ما تعش ويقول في العلم بصيرة إذا زين الثاني هذولي يكلش يكلش يا زين الثاني wai menene hakikanin cikakken abin da cikakken imani menene hakikanin imani gaba daya menene hakikanin imani gaba daya ya zarki su shiru haka ya kai wannan yaron na ba ta shafa kan mamulinta yau sun kai yari ki dama abin da ya kawo da kenan ki dama abin da ya kawo da kenan saboda firasa inda abin da zaka ce menene hakkin imani hakkin imani Allah ke jefa cikin zuciyar bawa mumini in ka bi ana jefa ta in jikin zafin musulunta nan ta ce musulunta a gaban imam junaidu salisu rabiyar kalanuhu wa arzahu wa nabi amin haka nan ta ce a wajen يوم تقرب فيه القرب أنهم ستراحة جنة lokacin da da sauran a lokacin ya tafi sai mu dakata daga nan sun kuma kurjin ya sai
da ke ba mu Allah kara masa rasulullah
Allah ya mu gobe ya ga babu fa mujizozin ma'aikata na mujizozi da kuma Allah ya mu gobe kai ai ko da wurin insha Allah mujizozi ne samu da babu na mujizozin ma'aikata da shi Allah ya mu gobe to an ga inda muke yanzu sai na mai shafi da sha tara من بيان أبانا مولد رؤتي بقرطره يأتي بمتدى منه متسمه وأن يجد أن يبود عن شعار التاشين في المتونى بيت يشاء هم يربط يشاء فأدك rubuta ya sha shaka jiki ko kanta wannan baitin a bana maulidu zuwa ƙarshen baitin da kuma yau da bulfanaki zuwa ƙarshe ko sai babi na gaba wanda yake so Allah ya kiyaye shi ya tsira da shi daga shirin dazuka gaba daya zai tafiya to akwai dazuka a hanyar ya so Allah ya kiyaye shi Allah ya je lafiya ya dawo lafiya sai ya rubuta wannan baitin ya sha ya sha shafa a cikin shi kuma Allah zai kiyaye shi dukkan shirin da ke dazukan nan gaba daya na barayi ne da dabbobi ne an fashe Allah zai kiyaye shi insha Allah da duk jinin da ke daji gaba daya shine zai rubuta yawmun tafarrata fihi al-fursu annahum qad zuru bi hululil ba'thi wan nikami يرجع والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى يا كنام يا كنام يرجع بيت كفى بقي وانا آية كفى ديا سيشا يشافى جكي من ذي تبيع الله ذي كياج دوا دعوة إن شاء الله mutum ya zama yana da shi yake na Allah zai kai zuwa dawowa amma da kai ya sha ya shafa a jiki kamar ya laya da matafi in ya fara shi Allah zai kai shi ne je zuwa dawowa Allah zai kai shi ko ina zai je ba wani wahala ga yana sai bani sai bani na gaba wanda ke Allah ya kiyaye shi daga azabar kabari kuma Allah ya kiyaye shi daga cikin gidan wata jahannama a lahira kullum ya karanta wannan baitin bayan ya sallar da Allah ya ce وبعث إيوان كسرى وهو منصدق كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم دا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصيرهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين نبيات ونا بيت أفا أكو ونا آية أفا ديا ونا الآخر الذي يتشابه قبري بالجسد الله إن شاء الله babu kuma an rada an yi nasara yawon hukumar wanda ke so Allah ya ba shi nasara ran ce hukuma a hauka alƙali ko wani yan sanda ana shari'a yana so Allah ya ba shi nasara ya ba shi sa'a kan shari'a ya zai rubuta wannan baiti da ayoyin da faɗa in ya rubuta ya sha kuma ya rubuta ya shafa a jiki kuma ya rubuta ya laya in ya rubuta shari'a Allah zai rubuta Allah zai ba shi nasara والنار خامسة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم أرجع وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم أقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ibadi na gaba wanda yake so Allah ya azarta shi ya buɗa mishi hanyoyi har ya zama mawadaci wanda yake so Allah ya Allah azarta shi ya buɗa mishi hanyoyi arziki har ya zama mawadaci sai ya rubuta wannan baiti da wani aya ya sha kuma ya rubuta ya laya tun ya ga a rabin labarkina Allah zai zai bashi wadata Allah zai buɗa shi da albarman annabi Muhammadu sallama بيت بتعرف وجاء شاء وإلى إثني وساءت وكأن زادت بحيرتها ورد واردها بالبيت نزلي تاردا يتلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فدخلها من تزكى ونصر فصلى بل تورثون الحياة الدنيا ونحشر الواقع إن هذا لفي الأولى إبراهيم وموسى sai kuma babi na gaba wa man arada an ya kona da nasarar jinni idza qabala an-nas ya ka nasarar jinni wanda yake so ya zama kamar aljani inda sun faro mutane kowa ya firgita kowa ya firgita ya samu kwarjin kowa ya firgita daren ya gaishe wanda ke san haka yake nan sai ya rubuta wannan baitin don ayar ya sha kuma ya rubuta ya ta shafa a jiki kuma ya rubuta ya laya shine wal jinnu tahatiqu wal anwaru رابعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة هذا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بالإيمان. أو يجي. أو نذكر ورجيني a wata da kai da ya kaje ka sha ka sha ba a jikin da laya ba wata wahala ba baitin kafa uku wani aya kafa daya babu kuma a kuma a tsani daga fara fi kullu amali wanda yake so Allah ya taimake shi akan dukkan aikin da ya sa a gaba ya zama to ya samu sa'a ya samu nasara kan wani aiki to ya karanta wannan baitin da wannan ayat in yana in karanta da su fara aikin Allah zai tauke shi kare yakin gaba daya duk aikin da ka fara shi sai Allah ya tauke ka ka tsara shi shi ka karanta wannan baitin da wannan ayat misali ka fara dinki ne da Allah ka fara gini misali ka fara haƙe rijiya ne ka fara gini ne ka fara mota da ka fara aiki da ita ka sai mashin da ka fara hawa duk abin da ko na sana'a ne ko na aiki ne ko na guri ne ka sama ran da za ka fara ɗan Allah ya taimake ka kammala shi cikin sauƙi ga da wannan baitin da wannan ayar ko a cikin suke da fara suke suke so ake ba Allah ka kammala cikin sauri kammala da wuri da da karanta ko mai sana'anta إذا تأموا وسموا فإنا للبشائر لم تسمع وباركة الأنذار لم تشمي ترجع عن إيمان سابقات وأجر في الفرج وعمل صالحا إني مرم لبصير بس أقول آية ملاقاة أنا الذي مجيبك wanda kuma yake so ya istihara a ba shi labarin abin da ya fashe ba a gani ba ko abin da aka tace ko kuma yana so ya tafiya da alheri ko ba alheri ko yana so ya aure da alheri ko ba alheri sai sun je a ba shi labarin wani abu wanda ke yana so kuma a ba shi labarin ne daga Allah a bacci to sai karanta wannan baitin kafa bakwai bayan sanin sha'in zai bacci kanta baitin na kafa bakwai shi ma ayin kafa bakwai baki shi ne min ba'adi ma ahabaral aqwa makahinuhum bi anna dinahum muqawjalan yaquli kaba ba isara ke nan sai wallahu min wara'ihim muhidun bal huwa qur'anun majidun ila mahmud la ilaha illallah
baiti babu aya bakwai ita ne babba ne girma kada ku jana babu shi an ha kita da burta ba tsohuwar ta gani ta shekara da ruwa ta shekara da ruwa daga yadda ruwa yanzu babul wanda ke kuma Allah ya kiyaye ɗakin shi shedanu kan shigo ɗakin shi aljannu kan shigo ɗakin shi wuta ma kan shigo ɗakin shi barayi kan shigo ɗakin shi na Allah ya mana ya Allah ya kiyaye sharrin barayi da sharrin wuta da sharrin aljannu sai shi da mu kasu da su ko kan ko ko kan su goje da shi to sai ya rubuta wannan ya binne a tsakiyar gidan ko tsakiyar ɗakin sun ka buga tsakiyar gidan ko tsakiyar ɗakin to shi da mu ba na shigowa gidan har abada ko aljannu ko wuta ko barayi ba na shigowa ina da kyau duk wanda yake matashi ne ko ji a wani kada mu dama fara gini ne gidan daki to kada ballagara da shirme ya kwashe shi domin shirin ne ta zama ta kashi daga ina son ta kota da daki ya kota ya gini kana fata ta fara gini na da za ka yi ko da a ginin ne shi kanshi wanda za fara kwandishan din garin gina shi ke garin ɗakin da an zuba maka layu a ciki na dafa'i na kariya na ba ka ake yi za ka fi da irin irin da gidan jahilai su suna yi girma kana yi a zuba ta dafa'i su a gida sun a ɗakin a zuba dafa'i na kai dogar Allah irin jahilai irin na idara ba a dogara da Allah ba gudu ba raya ba rubutu ba ba a dogara da Allah ai da bana na kadara ai rikiyar haji ya zama da mangoji za ka daki ka sabar ka samu abubuwa na dafa yi ka zuba za zuba in za a fara kwarishin da ake zubawa na dafa yi wutar daki gabatar muku da arewa da tsakiyar daki in gida ne tsakiyar in gida ne gabatar muku da arewa tsakiyar gidan da bai na kariya a tsallakin da dukkan sharuka na shaidanu ne na barayi ne na wuta ne na gobara ne da sauransu shi ne karfa da wannan baitin لمن حتى زكى عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسرام هزم tare da kunna ya na rukuni barjan wa salaman ala ibrahim idan a rubuta ku in ga mataki na misali za a rubuta wannan kamar guda biyar a sa kowar kusurwa gabajen guda ya ɗaya tsakiyar ɗaki in gida ne shi ma a rubuta haka su kuma ka adadin ya ga yawa shi kenan ko an layi ta ga yawa an zuba kuna ina gidan ko ɗari za ka yi jiya ba ba yawa na wani ko da start na rubuta ko ta fuli ba ga mara na daya ta ka zama na kare aka zuwa wa ya zuji a gidan daji an shiga gada ce amalin ta kama ciwon jinsu ba ba da labari ai ta san waje da ai waje da mai na kwari ai waje da gari da ya romo da kwari ya ya ba ta san ya samu rage ka san imani ka karanta ka rubuta ka shaka ka na dogara ga Allah ba ya ji ya dogara ga Allah ba ne su tarwa sai Allah ya ne sai da Allah zai ba in ka iya faɗi zalla ya fara ne dama a kanka ya ba da dama a kanka ba ba dama a kanka kuma kar ka faɗi da zalla ya hana kowa samun dama a kanka jallabi gaskiya ne wata bai ma gaskiya ne lallai jallabi gaskiya ne da ita aka fara ƙwa'ayin fatira kowa na san fata kowa na san jallabi kuma da bai gaskiya ne da ita hankali da ƙwa'ayin da falaki da nari
سبحان الله لا اله الا الله امسكها
wanda falaki da nari da zuwa ga kullum ƙwa'ayin wanda ya rike da ya ba ɗaya yana da gaskiya? yana da gaskiya لا مبرر
yawwa wanda kuma ke so Allah ya saka mishi akan abin da makiyin shi ya mishi ina so Allah ya kuni da makiyin shi saboda ya so tace shi ya ya korna kashi kuma suka samu wannan ga baiti nan ga aya nan ga hatimi nan za ka ranta baitin da aya ga hatimin nan baiti za a karanta kafa nawa aya za a karanta kafa nawa hannu za a rubuta a ina za a tashi da sani na mugunta ne shi za a baka faɗi irin na mugunta an kashe ma telefon sun da ba in ba waya ma ba ta shi Allah irin na mugunta ne na dai baitin nan a zan faɗa amma an kashe wayoyi sai mun tashi karatu insha Allah ba da mutane ba su zalunci kawai mafi wasu mutane duk da tiya suka zuciya mutu daga hasada sai mugunta sai kyashi ba haƙuri da juna na muhammad ta baka ɗan kaɗan da sai kai masu gaga bayan shi ko sai kai musu gaza ni kake rainawa ka ji zakaran banza ya samu allah mai yawan shi ake rainawa ya faɗi Allah ba ba ba mu alibi mana da wannan yanzu kamar ni ne wanda zai raina ni kamar ni ne wanda zai jin mutunci a wani bakare Allah ce kai kaki ya ce kai kuma kai mun kana kuma cewa wani kai wannan bai da ne ka annahum haraban abdalu abra'atin aw akkarin bil hasanir rahatai jirumi tare da ya tajarra'ahu wa la yakadu yutiquhu wa yatihi al-maut min kulli makan wa huwa bima yakun wa min wara'ihi azabun jadid ya ta illa a tsoron Allah da hakimin nan na karbuta shi mata shi na kashe yin marikon wa kashe wa ya fara shi Allah su kuma an kitan ɗauka waya suke nan bari gaba ɗaya ne na gaba wanda yake zai mara wajen Allah sai kiyaman laili sai addu'a ni addu'a da wannan banki za a za a karanta da wannan aya zai na bila da kana biyu to zan farko fata da nan na jiraha zai ba zai fata da lafiya in ya sallama sai da kai sama sai karanta wannan inna bazan bihi ba'ada tasbihim bi batinihima na bazan musabbihi min ahasha'imul takimi tare da sana'u bil kunnas al-jawari kunnas wal layl إذا أحب وتقول إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رئيه بالهدى المبين وما هو على الغيب بدليل وما هو بكل شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لا اله الا الله kai
ina fara ka biyu idan ka bai ta bakwai wannan ayin saba daya sai addu'a ko wanda ne shi kamar yadda yake so Allah zai biya bukatar shi insha Allah wannan zai ne mai girma kuma ka baka da wahala na bila ka kai ko kuma bayan shi kai wuturi kullum inda ka ne in ga shi kai wuturi sai wannan bai ta bakwai da wannan addu'a saba da wannan ayin saba daya to ka ba ku shi ke mun kawai sai da addu'a Allah zai biya bukatar ka kan duk abin da kanka Allah insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وملك والحاكم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام على ربنا الماجر كوكو جمال تدريس كفاوة الماجر كوكو جمال تدريس كفاوة الماجر كوكو جمال تدريس كفاوة